الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله عقيدة السلف أصحاب الحديث تا أبو عثمان الصابوني رحمه الله وجزاه الله خيرا أبو عثمان الصابوني ya rasu 449 rahmatullahi alai darussa da muke na daura a cikin wannan littafi na daura ta goron sallah daga darul qira'at salafiya katsina najeriya za mu tashi ne istiwa'ullahi ala arshihi daidaituwar Allah kenan a saman al'arshin sa al-istiwa matsala muhimma a babi na aqida malam yace wa ya'taqidu ashabul hadisi wa yashhaduna anna Allah subhanahu wa ta'ala fawqa sab'i samawatihi ala arshihi mustawin kama nataqa bihi kitabuhu fi qawlihi azza wa jalla fi surati al-a'raf inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-arsh malan yace ashabul hadith mun ji suwane ne da mutamassiki ne bi kitabillahi was sunna suna kudirtawa kuma suna shaidawa lalle Allah fauka sabi'i samawati yana saman samman shi bakwai ala arshihi aga ce ala domin istawanta ta'addi da ala to wannan daukaka ce ala arshihi mustawin yana saman da ala arshin sa kama na taqabihi kitabuhu kamar dai yinda littafin sa ya tabbatar fi qaulihi azza wa jalla inna rabbakumullah ayat da ke akan uluwi suna da yawa yawa ma na gaske hasaransu ma zai maka wahala in dai game da ulubin Allah ne. Ce ina rabbakum Allahu allazi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyamin aka ce mai thummastawa alal arsh. yace wa qawlihi fi surati Yunus inna rabbakum Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin nama thummastawa alal arsh nama ga alistiwa alal arsh yudabbiru al-amra ma min shafi'in illa min ba'di idni وقوله في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش هكا فرقان ثم استوى على العرش هكا ذكر سد على يكيزوكو استوى على العرش الرحمن فسل به خبيرا هو فسأل به خبيرا أتكن فرقان هكا أتكن لها الرحمن على العرش استوى الرحمن على الأرش استوى استوى على الأرش وقوله سبحانه الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش وقوله إليه يسعد الكلم الطيب إليه يسعد الكلم الطيب wannan ya tsaro kaga a sama ne ko yudabbiru al'amra min as-sama'i ila al-ard thumma ya'ruju ilayhi kaga ya'ruju ilayhi a amintum man fis sama man fis sama ay yakhsifa bikum al-ard wa akhbara Allah subhanahu an fir'aun Allah ya bada labari game da fir'auna allain annahu qala li haman ya ce wa haman ibn li sarhan kaga da ya da ya nemi a gina masa nan binin me zai faru la'alli ablugul asbab aiki ne shi ba san sama ne kenan asbabus samawati fa addali'a a saman kenan in tsinkayi ila ilahi Musa ubangijin Musa wa inni la azunnuhu kadiba to me yasa ya faɗi wannan wa inna ma qala zalika kadai ya faɗi wannan ne li annahu sami'a Musa ya ji Musa yadhkuru yana ambatar anna rabbahu fis sama ubangijin shi a sama yake ala tara ila qauli nawa gani bai ce wa inni la azunnuhu ba? ya nufi ƙaulihi inna fi sama ilahan da ya ce a sama akwai ubangiji to kai wani la'azun nuhu ba? to yanzu ibn li sarhan la'alli ab la'alli ablugul asba malam yace wa ulama'ul umma malaman al'umma wa a'yanul a'imma min as-salaf da manya manya daga cikin magabata rahimahumullah lam yakhtalifu fi anna Allah ta'ala ala arshi faufau samsam ba su yi saɓani ba a kan Allah ina kan arshinsa wa arshihu fawqa samawati shi kuma al'arshin Allah yana saman samman shi wa yuthbituna min dhalika da haka anan suna tabbatarwa ma athbatahu Allah ta'ala abinda Allah ya tabbatar da shi wa yu'minuna bihi haka suna imani da shi wa yusaddiquna rabba azza wa jalla kuma suna gazgata ubangiji wanda yake madaukaki mabuwayi fi khabarihi a cikin labarinsa wa yutliquna haka suna tabbatar da ma atlaqahu subhanahu wata'ala wanda Allah ya tabbatar da shi bi nastiwa'ihi akan daidaituwarsa ala arshihi wa yumirrunahu ala zahiri kuma suna gudanar da wannan a zahirinsa wa yakiluna ilmahu ila Allah suna maida ilimin zuwa ga Allah wa yaquluna suna cewa amanna bihi kullum min indi rabbina to kaji وما يذكر إلا أولي الألباب على إمران كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم wannan mun ji a baya annahum yaquluna su ma suna cewa zalika wannan kenan waradiyahu minhum waradiyahu minhum fa athna alaihim kaga wannan shine abin da Allah ya bada labari kamar ar-rasikhuna fil ilmi annahum yaquluna zalika su ma suna fadar wannan cewar istawa ala arshihi wa radiyahu minhum fa athna alayhim fa akhmala yace qala akhbarna abul hasan عبد الرحمن ابن إبراهيم ابن محمد ابن يحيى المزكى قال حدثنا محمد ابن داود ابن سليمان الزاهد قال أخبرني علي ابن محمد ابن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصله العتيق قال حدثنا أبو يحيى ابن كيسبة الوراق قال حدثنا محمد ابن الأشرس كما تكلمش لي محمد ابن الأشرس الوراق أبو كنانة قال حدثنا أبو المغيرة الحنفي شما كلام لي ضعيفني أبو المغيرة الحنفي قال حدثنا قرة ابن خالد عن الحسن عن أمه ما هي فيسا وانا مجهولة mahaifiyar Hassan al-Basri majhula ce an ummihi na akwai jahala an ummi salama daga ummu salama fi qaulihi ta'ala ga manzantan Allah madaukaki ar-rahmanu al-arshi stawa qalat ummu salama tace al-istiwa ghairu ma'lum ghairu majhul istiwa ai ba abu ne ba da ba a san shi ba wal kaifu ghairu ma'qul amma cewar ta yaya nan kuma gairu maqul nan gairu maqul wal iqraru bihi iman tabbatar da shi fa malai ce iman wal juhudu bihi jayayya da shi fa yace kufur wannan da'ifi ne an ummi salama wannan hadi wannan hadisi bai rauni da kaji abin da aka faɗa na masu rauni da ke ciki da kuma wannan jahala amma kamar da malamai suke faɗa mahfuzun ne an jama'a hadisin an kiyaye shi daga jama'a karabi'atul ra'ayi wa malik wa abi ja'far gane ko to amma wanda daga ummu salama wannan yake da matsala da haka fala ya sahu gaskiya ummu salama wannan fala ya sahu wanda ma ne ya kawo da haka da'if ne daga ummu salama malaka ce wa haddathana abul hasan ibnu abi ishaq al-muzakka ibnu al-muzakka qala haddathana Ahmad ibn al-Khadir kaga wancan mara muka ji Muhammad ibn al-Ashras da'ifi ne al-Warraq ko kace ma matruk qala haddathana Abu al-Hasan ibn Abi Ishaq al-Muzakka ibn al-Muzakka قال حدثنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشافعي قال حدثنا شاذان قال حدثنا أبو مخلد ابن يزيد القهستاني قال حدثنا جعفر ابن ميمون جمشلي جعفر ابن ميمون قال يجي سئل مالك ابن أنس أنت إمام مالك إمام دار الهجرة عن قوله كما زنتان الله الرحمن على العرش استوى akace wa malik kaifa stawa yaya Allah ya daidaita nan qala ya ce alistiwa'u gairu majuhuri ai kuwa su alistiwa ko wal kaifu kuma kaif wannan kuma gair ma'qul hankali bai dauka gair ma'qul wal imanu bihi wajib ai imani kuma wajibi ne wasu'alu anhu bid'a tambaya game da wannan ma bid'a ce wa ma araka illa dalla ni ban ganin ka faci barci wa amara bi ban maliku ya umarni ay yukhraja min majlisi a fidda shi daga majlisa wannan sahihi ne ila malik amma da wannan isnadin bai inganta ba kuma da malam ya kawo ana wannan isnadin tabbas sahihi ne zuwa ga ibn malik amma da wannan isnadin kuma akwai rauni eh na ga maka ja'far ibn ibn maimun na da rauni wanda ya ce su ila malik ibn ibn anas qala akhbarana abu muhammad al-makhladi al-adl قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن مسلم الإسفرايني قال حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك ابن أنس يعني يسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى ونمتمي يا زوج إمام مالك ibn Anas yana tambaye shi game da Ar-Rahmanu alal arshi stawa yace kaifa stawa qala yace fama ra'aituhu wajada min shay'in ka wajdihi min maqalatihi yace ni ha ban taba ganin shi ba ya fusata wajada ya fusa ai gadiba a cewa wajada alaihi wato nan fil gadab kenan yajidu wajdan wa wujdana shine ya zama ya fusata ya yi fushi ce ban taɓa ganin shi ba ya fusata daga wani abu kamar irin fusatar da ya yi game da wannan zancen wa'alahu arruhaba sai ga zufa ta cito wa malik al'arakul kathir mai yawa arruhaba al'arakul kathir zufa mai yawa ta cito saboda girman wannan abu wa adrakal qawm faja'alu yantaziruna al'amra bihi fi dan aka ta jira a gato wannan ya lamarin ma zai kasance wannan ya kira ruwa akai ta nan aka ta jiran dai al'amarin a gato me ma zai faru sun masurriya an malikin to da maliku ya dan samu sauki zufa ta dan lafa aka dan sauka eh ku shifa anhul gadab kenan ku aka dan samu ya sauka faqala sai ce alkaifu gairu ma'qul walistiwa gairu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'a wa inni la akhafu an takuna dalla ina tsoron ka zama batacci thumma umira bihi sai aka umarni fa ukhrija aka fitar da shi aka fitar da shi wannan hasan ne addarimi ya fidda shi da Allah da ka'i da abu nu'aymin da albayhaqi da isnadai guda biyu ba wannan ba amma eh sun fidda shi da isnadoji guda biyu amma ba wannan ba wanda malam ya kawo na farko an malik an abdullahi bin wahab malik daga abdullahi bin wahab sai kuma daga abdullahi bin yahya bin yahya to sunan duka ba su da ba su da matsala haka malik yahya abdullahi bin wahabin da kuma yahya bin yahya sun akwai hanyoyi wanda ba wannan hanya wannan su abu nu'aimin da su albayhaqi sun fidda hadithin da isnadi guda biyu wanda ba wannan ba daga shi malik akwai hanya ta abdullahi ibn wahabin akwai hanya ta yahya ibn yahya malin yace wa akhbarani jaddi abu hamid ahmad ibn isma'il an jaddi walidi ash-shahidi wa huwa abu abdullahi muhammad ibn adi ibn hamduya الصابوني قال حدثنا محمد ابن أحمد ابن أبي أون النسوي قال حدثنا سلمة ابن شبيب قال حدثنا مهدي ابن جعفر الرملي قال حدثنا جعفر ابن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس ونمتمي يازو وجه إمام مالك بن أنس فقال يتي يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله الرحمن على الأرش استوى ويشن كيف استوى كيف استوى kala sai ce famara aina malikan wato ganin maliku ba waje da min shay'in ya fusata da wani abu ka wajidihi kamar irin fusatar da yi min maqalati wa zakara wa zakara bi bi nahwihi malik yace wasu ila abu wasu ila abu ali al-husayn ibn al-fadl al-bajali an al-istiwa wa qila lahu kayfa istawa ala arshihi fa qala la a'rifu min amba'il ghaibi illa miqdara ma kushifa lana wa qad a'lamana jalla dhikruhu annahu istawa ala arshihi wa lam yukhbirna kayfa istawa Malam ya ce an tambayi Abu Ali shine Al-Hussein ibn Al-Fadl Al-Bajali wanda Imam Zahabi ya mashi tarjama mutarjam ne a cikin Sirru Alamin Nubala Abu Ali Al-Hussein ibn Al-Fadl Al-Bajali Zahabi ya cewa Al-Allamatul Mufassir Al-Imam Al-Lughawi Al-Muhaddith Alimu Asrihi an tambaye shi akan alistiwa wakila lahu aka ce mishi kai fastawa ala arshihi ya bada amsa ya ce ana la a'rifu min amba'il ghaib ni ban san labaran gaiba ba illa miqdara ma ku lana sai abinda aka sanar da mu sai abinda ya bayyana gare mu aka yi mana bayani shine abinda muka sani amma gaibu wannan Allah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ya ce wa ƙari a na jalla zikiruhu Allah ya sanar da mu anna hustawa Allah ya daidaita bisa ga al'arshinsa saman al'arshinsa walam yukhbirna kaifa stawa amma bai faɗa mana ba ta yaya kamar an nuzul ne nabi ya bamu labarin Allah yana sauka amma ba mu san kaifiya ta yaya yake saukar ba tunan ma kamar haka ne malin ya ce akhbarana abu abdullahi al-hafiz akhbarana abu bakar muhammad ibn dawud az-zahid قال أخبرنا محمد ابن عبد الرحمن السامي قال حدثني عبد الله بن أحمد ابن يبوية المروزي سمعت علي بن الحسن ابن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول دجمال عبد الله المبارك المروزي كنا شيخ الإسلام yake cewa na'rifu rabbana fauka sab'i samawat muna sanin ubangijinmu saman sammai bakwai sannan kuma alal arshi stawa yace ba'inan minhu khalqu wanda ya rabu yayi nisa da halittun shi wala naqulu ba ma cewa kama qalatil jahmiya kamar yadda jahmiya take faɗa innahu hahuna yana nan ko sufai da sauransu wa asha'il art wato ba mu cewa innahu hahuna yana nan wa ashara ilal art daga an ce ashara an ce ila to ishara kenan amma ka ce ashara aka ce ala wani shawara kenan shartu alaihi shawara ashartu ilaihi nuni kenan binan wa ashara ila in ka ce ala kuma wani abin da ba wa ashara ila al-ard yi ishara yi nuni a ƙasa wannan ma sahihi ne sahihi ne insha Allah wanda Abdullahi ibn Ahmad ya kawo wannan a cikin as-sunna da haka sahihi ne ila Abdullahi ibn al-Mubarak Imam al-Bukhari karanta khalqu af'al al-ibad da addarimi a cikin arrad alal jahmiya malam yace wa sami'tu al-hakima aba abdullahi al-hafiz fi kitabihi at-tarikh yace naji daga al-hakim abu abdullahi al-hafiz a littafin sana at-tarikh tarikh ina kenan alladhi jama'ahu li ahli ne sabur wanda ya tattara ga ahli ne sabur wa fi kitabi da kuma littafin sa ma'rifatul hadith littafinsa na ma'arifatul hadith kasan da ma cikin suka fara rubutu ko a ilimin hadithi kamar da ka karanta a cikin misbahun rawi ko wadi'uhu da rama hurmuzinumi ma hakimin a cikin ma'arifatu kenan ma'arifatul hadith wadi'uhu da rama hurmuzinumi ma hakimin yali abu nu'aym thumma al-khatib marji'ur rijali man ba'dahu alayhi kal iyali hatta taha ibn salahi falaha fi ilayhi kasabahi wan nawawi wa zarkashi al-iraqi ala maraqihi jami'u raqi yasa al-hafiz a cikin nuzaha ya faɗa fa min awwali man sannafa fi dhalika al-qadi abu muhammad Arama Hormuzi ya kawo wanda ya biyo bayan shi kaza kaza kaza kaza sai sa hakim din sa Abu Nu'aimi su da haka an daga cikin wanda suka fara rubutu akan ilimi na hadisi shi al-Hakim malam yace a littafin sa na ma'rifatu al-hadith alladhi jama'ahuma wanda ya tattara maka su walam yusbaq ila mithlihima ba a rigaye shi ba a irin su ba a rigaye irin wannan ba a tarihi da kuma ma'rifatul hadith inda suna daga cikin farko farko ya ƙulu yake cewa sami'tu aba ja'farin muhammad ibn salihin ibn hani ki naji abu ja'far muhammad dan salih ibn hani yana cewa sami'tu aba bakrin muhammad ibn ishaq ibn khuzaima yace naji abubakar takwarana muhammad dan ishaq ibn khuzaima imamul a'imma kenan ko yake cewa mallam yuqirra bi anna allah azza wa jalla ala arshi sahibu kitabut tauhid duk wanda bai tabbatar ba da cewa lallai Allah ala arshihi istawa kinan ala arshihi qadistawa ala arshihi qadistawa fawqa sab'i samawatihi wa huwa kafirun bi rabbi ya kafirce ubangijinsa kajin da muka ji ayat da suke nuni suke tabbatar da istiwa'i malam yace halalud dami jinin shi kuma ya halasta yustatabu za a nema da ya tuba fa in taba in ya tuba shi kenan wahadas wa illa in ba haka ba duribat unuquhu to za a sare wuyan shi wa ulqiya ala ba'd al mazabil za a jifar da shi a bola bola hatta la yata'adha al muslimuna dan da ba zai cutar da musulmai ba wal mu'ahadun wanda suke kafirai wanda suke mu'ahadun bi natnira bi natnira ihati jefatihi da wato warin wannan gawar tashi wa kana maluhu fai'an duke shi kuma ta zama mi ta zama ganima sannan kuma la yarithuhu ahadun minal muslimina babu wanda zai gaji cikin musulmai iril muslimu la yarithul kafir domin musulmi baya gadan kafiri kamar qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan annabi yake fara la yarithul muslimul kafira wal kafirul muslima ya ce rawahul bukhari ko a wasu nusakh ya kawo rawahul bukhari shine la yarithul muslimul kafira musulmi baya gadan kafiri haka kafiri baya gadan musulmi wannan ma sahihi ne zuwa ga ibnu khuzaima ya inganta ga ibnu khuzaima shi kuma na hadisi imamul bukhari da muslim sun fitar da shi daga hadithi na Usama ibn Zaid. To amma a nan malam in kun lura a wasu nusar da gare ku sai ka ce akhrajahul Bukhari. Eh Bukhari ne dan lafazin Bukhari ne wannan amma Imam Muslim shi ma ya da wannan hadithin sai dai dan bambancin shi ne ga Imam Muslim la yarithul muslimul kafira wa la yarithul kafirul muslima akwai yarithu bayan wala din to da haka kaga kamar akwai ɗan usuli kaɗan wayan kana da lafazin bukhari ne shi wannan ɗan amma inda muslimin wala yarithul kafirul muslima to anan wa imamuna tana gabar mu a nan sai mu tashi insha Allah a wannan tunzance ne mai tsawo na al-imamu ash-shafi insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah